أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله ونن كراتمنا مدمكين ونن لتافينا دائبة القروة زامو دورة kasancewar karatunmu na baya mun kwana ne a daji kamar yadda muke faɗa cewa an kwana a daji ba a kai gaci ba kenan a tsakiyar fasali muka kwana saboda haka za mu tashi ba wannan shafi na goma sha biyar a irin wannan bugu namu na gida ba bugu na misra ba shafinmu na gida shafi na sha biyar idan mai karatu bai manta ba muna magana game da alƙur'ani yadda larabawa ƙur'ani ya gagare su idan ban manta in muka dan dawo ba baiti biyu haka ko uku baya a ana magana cewa alqur'ani ya gagara larabawa an ce su zo da kamar alqur'ani suka kasa aka ce a qulla inni jama'atul insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha alqur'ani la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira aka ce su zo da alqur'ani an ba su assignment su haɗu mutanen su da aljanin su su zo da alqur'ani suka kasa aka ce su zo kamar da sura goma suka kasa aka ce su zo koda da yar karamar sura ne suka kasa aka ce su zo koda aya ɗaya ma nan ma suka kasa me karatu bai manta ba duka muna magana ne game da yadda alkur'ani ya gagari larabawa duk da ku suna ganin su gwanayen fasaha ne kamar yadda muka dawo baitin yake cewa ɗala taqriquhum kwankwasar su wata haddi da kalubalantar su ɗala ya tsawaita aina aina almasa'iqul bulagau ina wayayyu masu ilimi gwanayen magana suke su zo da irin alqur'ani yace wahumul qaumu su larabawa wasu mutane ne afsahun nasi wanda suka fi dukkanin mutane fasaha iya magana daba'an kuma a ɗabi'a su ne ba sai an je an yi tarinin an koya ba kowa haka yake shu'ara'ul su larabawa kuma mawaka ne hudaba'u kuma gwanayen huduba ne bainal wara a cikin duniya wannan baitocin su muka kwana yace adalu anhum lishata'imi wal harb iftiraqun jawabuhum waftira'u adalu anhu adalu sai suka musanya anhu a madadin su zo da alqur'ani tunda an ce tunda ku gwanayen magana ne alqur'ani kun ce ba ku yadda Allah ne ya sako da shi ba to ku zo da irin sa to irin wannan magana da aka musu a madadin su zo da alqur'ani shi yasa ce adalu sai suka canza anhu a madadin su zo da alkur'ani lishata ini sai suka kama kawai zage-zage sai ne aka ce in ka isa kai kaza ka ki sai ka a madadin kai wannan abin kuma sai ka kama zagi kaga abin da yake nawa kenan ba za ka iya ba shine adalu sai suka musanya anhu a madadin su zo da alkur'anin da aka ce in sun isa su zo da shi lishata ini amma sai suka kama zage-zage kawai wal harbi sai suka kama yaƙe-yaƙe eh waftira'u sai suka rika kirkiran ƙarerayi. Jawabuhum, jawabin da suke bayarwa iftiraku wai addinin musulunci ya zo ya rarraba kan al'ummar musulmi, ya raba kan al'umma kai. Cewa duk kun rarraba kawunan jama'a, kun raba tsakanin uwa da ɗanta, kun raba tsakanin uba da mahaifinsa, sai zage-zage sai ƙarerayi. A madadin su da alkur'ani fa suke faɗa irin wani magana. Shine adalu sai suka canza anhu a madadin su zo da alkur'anin lishata ibi kawai suka kama zage-zage. wal harbi suka kama yaƙe-yaƙe, wabtira'u suke ta kirkiran ƙarerai suna faɗa, wa jawabuhum amsar da suke bayarwa iftiraqun wai ana raba kan kawunan al'umma. Shi ne fa kawai amsar. A turahum lawista da'u naziran raƙahum anhu an turaƙar dima'u, a turahum ya ce ya kai ji shakka Yusuf na bahani, ya ce kai mai sauraro ya ce da kai nake, a turahum yanzu kana ganin su kafiran larabawa lawistaba'u da za su samu iko naziran su zo da kishiyar alkur'ani su zo da wani littafi irin alkur'ani raqahum yanzu abin zai kayatar da su an turaka dima'u ai ta yaki ana zubar da jinanan su anhu a madadin su zo da kishiyar alkur'ani mai saurari fata a sashen nutsuwa wannan gurin abin da Yusuf da Bahami yake faɗa cewa da aka ce su zo da irin alkur'ani suka kasa zuwa kana ga da za su iya zuwa da irin alkur'ani sa yadda ai ta yaƙe yaƙe ana zubar da jinin su kawai cewa aka ka zo da irin alkur'ani shikenan ka zo da shi shikenan kowa ya yarda shikenan sai a sallama eh kawai alqur'ani mutum ne ya kirkiro shi to amma a madadin mutum ya zo da alqur'ani ya yarda ai ta yaki ana kashe jininsa ai kaga ba zai iya ba kenan shine aturahum yanzu kai dan uwa kana ganin su larabawa din lawistata'u da za su samu iko naziran su yi alqur'ani kishiya raqahum da zai kayatar da su an turaka dima'u ai ta zubar da jinanan su ana yaki an fa amadadin su zo da wannan kishiyar ai abu ne mai sauki ga rahi su da shi amma su saboda babu ne babu ne shi yasa fihi ijazuhum wa fihi hudahum fa huwa suqumun lahum wa fihi shifa'u fihi ijazuhum ijazuhum gajiyar da su fihi ya tabbata a cikin alqur'ani ba su iya ba wa fihi hudahum kuma duk shiryarsu tana cikin alqur'ani da za su bi shi kenan da sun huta fa huwa suqum sai qur'anin ya zama musu a matsayin ciwo ya zama musu a matsayin matsala ya hana su sakewa shine fa huwa suqumul lahum shi alqur'ani ya zama musu kamar matsala ne su a gurin su wa fihi shifa'u amma kuma duk warakar su tana cikin wannan matsalar da suke gani ganin da suke da alqur'ani da matsala to su ne suke da matsalar da za su ba alqur'anin da sun warke saboda haka anan kaga kenan wanda bai bi alqur'ani ba shi da zaman lafiya kenan har abada eh shine فيه إكبارهم بما كان في الدهر وياتي تساويت الآناء فيه إكبارهم إكبارهم لا بارنسو فيه يا تبتا سنة القرآن بما كان في الدهر da abin da ya faru a zamani duk abin da ya faru a zamani gashi alkur'ani yana kawo musu labari yake cewa tasawatil ana'u daidaituwar lokuta wayati yana zuwa cikin alkur'ani ma'ana abin da ake nufi da tasawutul ana'u daidaituwar lokuta shine alkur'ani daidai ne duk ne a wurinsa da abin da ya wuce a baya da abin da ake yi yanzu da abin da za a yi a gaba duk ne a wajen alkur'ani shi alkur'ani bayyana su yake qur'ani da yazo ya bayyana abin da ya faru a baya kafin dan adam ma ya zo duniya halasi alal insanu hinin halasi alal insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an mazkura inna kalakanahu min nutfatin namshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira alqur'ani yana ba mutum labari tun kafin ma a yi shi kuma alqur'ani yana ba shi labarin abin da ake cikin sa a yanzu kuma alqur'ani yana ba shi labarin abin da zai faru a baya shine abin da wannan baitin yake nufi fi ikbaruhum labaran su ya tabbata cikin alqur'ani bima kana fi dahari da abin da yake faruwa a cikin zamani wayati tasawatul ana'u kuma daidaituwar lokuta wayaci yana zuwa cikin alqur'ani da gaba da baya da yanzu duk ɗaya ne alqur'ani ko ina yana bada labari wanda ko gani kai kuma ba za ka iya bada labarin kamar haka ba wan nabiyul ummi qad alimuhu ma lahu fi kamalihi qurana'u wan nabiyul ummi wan nabiyyu shi wannan babban annabi al ummiyu wanda ya fi karfin yayi karatu ko ya rubutu wasu na cewa annabiyul ummi al-ummi shine wanda baya karatu baya rubutu to wannan shawara wannan fasara ta dan fi dadi amma wasu su ce wai bai iya karatu ba bai iya rubutu ba wannan fasara ba ta da dadi to wan nabiyul ummi in zaka fassara sai ka ce al-ummi wanda yafi karfin ya karatu kuma yafi karfin ya rubutu duk wani mai ilimin da ka samu zaka zo ka samu ɗakin sa cike da littattafai ma'ana wai sai ya karanta abin da mutane suka rubuta tukun ya zama wannan mai ilimin sannan kuma za ka same shi da exercise book in an gaya masa abu zai rubuta don kar ya manta to shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ya fi karfin ya karatu ya rubutu saboda ulumal wara fi lafzatin min kalamihi duk ilimin talakai gaba ɗaya na cikin lafazinsa Allah ne da kansa nazala bihi ruhul amin wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim shi ma yake sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake karba a gurin Allah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana summa inna alaina bayana Allah da kansa shi yake koyar da annabi saboda haka tunda Allah ne yake koyar da annabi to kaga ai ba zai yi a ce ya dauki littafin wata halitta ya duba ba saboda ai su kansa halittar suna jira sai ya dauko ilimin a gurin Allah ya ba su su masu sata saboda haka ya fi ƙarfin ya karatu kuma ya fi ƙarfin ya rubutu saboda ana yin rubutu ne don kar a manta shi kuma Allah da kansa ya ce sani ƙuri'uka falatansa ni zan koya maka kuma ba za ka manta ba saboda haka waɗannan matsaloli biyu su suke sawa a yi rubutu a yi karatu to wan nabiyul ummi wannan annabin da yafi karfin ya rubutu kuma ya kafa karfin ya karatu kada alimuhu haƙiƙa fa su waɗannan mutanen da suke ta wannan su kafirai kada alimuhu sun san shi malahu qurana'u ba shi da wani abu wanda ba shi da wani tsara fi kamali a cikin kamal kamalarsa su kansu sun sani babu wani mutumin da za a haɗa shi da annabi duk wanda ka da annabi ya fi shi asdaqun nas lahajatan ma atahu qatmin qaumihi bi kizbin hija'u asdaqun nas lahajatan annabi sallallahu alaihi wasallam asdaqun nas shine mafi gaskiyar mutane lahajatan wajen faɗi ba a taɓa samun mutumin da ya kai shi gaskiya ba ma atahu hija'u ba a taɓa yi masa zambo ba ƙaɗu ko sau ɗaya min ƙaumihi daga mutanensa bi kizbin a ce ya taɓa faɗan wani abin da ba daidai ba. Duk wannan rigimar da ake yi akan addinin musulunci. Alƙur'ani cewa fa innahum la yukzibuna walakin az-zalima bi atillah jahadu. Ya Rasulullahi ba suna tuhumar ka ne cewa abin da ka faɗa ba gaskiya bane. Kawai tsantsar jayayya ne da ayoyin Allah kafirai suke yi. shine asdaqun nasi shine mafi gaskiyar mutane lahajatan a magana ma atahu hija'u wani zambo bai taba zuwa gare shi ba taddu ko sau daya min kaumihi daga mutanansa bi kizbin su ce ya taba faɗan wani abin da ba haka yake ba laqabuhu al-amina min qabli hadha wa qalilun bayna al-waral umana'u laqabuhu su da kansu fa suka yi masa laqabi al-amina suka ce masa shi amintacce ne su da kansu suka sa masa aminu min qabli haza tun kafin ma a kira shi da annabi shine min qabli haza tun kafin a zo ga annabta wa qalilun bainal wara umana'u ai ɗan kaɗan ne a cikin halittu ake ce masa amintattu ɗan kaɗan ne amintattu a cikin al'umma to su da kansu suka sa masa aminu la kitabun wala hisabun wala gurbata dalallahu wala istikfa'u la kitabun babu wani littafi da ya taɓa zuwa ya duba, ballantana su ce ya ɗebo ne daga wannan littafin, kuma al'ada ce ta wanda ya karatu da littafi. Idan ka ga mutum ya rubuta littafin waƙa guda ɗaya, to wataƙila sai da ya karanta littattafai goma ko ashirin ko talatin ko ɗari na waƙa, tukun ya ga usulubin da suke bi tukun ya bi. Idan littafin boko ne kaga wani mutum ya karanta Nobel, ya rubuta Nobel, duk wanda ya rubuta Nobel ka je ka tambaye shi ka ce malam yanzu kana ganin a rayuwarka kamar Nobel nawa ka karanta, in Allah da sai ya gaya ma ya karanta Nobel sama da ɗari ko fiye da haka kafin ya iya rubuta Nobel. Duk littafin da kaga mutum ya rubuta, in kaga mutum ya rubuta littafi akan tafsiri ko akan ulumul Qur'an, ka tambaye shi ka ce littafin ulumul Qur'an nawa ya duba kafin ya, ya karanta kafin nan zai gaya ma. Ga wannan littafi na ulumul Qur'an din wanda kusan a cikin a cikin littattafai na ulumul Qur'an kusan shine gaba-gaba. al-itqan fi ulumil qur'an na imam sayyidi imam sayyidi sai da ya duba littattafan ulumil qur'an sama da dubu biyar kun ya rubuta shi to haka al'adar ilimi take ajiya da yau da gobe da jifi haka take duk abin da kake so ka zama a ilimi sai ka bi littattafan masana wannan abin tukun ka zama wannan matakin amma shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ke duk wani mai ilimi shi kuma daga gurin sai ke ɗiba to shi sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya duba littafi saboda ni duk abin da za gani a wani littafi to daga cikin ilimin sa aka diba la kitabun ba wani littafi da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa ya duba saboda ba abin da zai koya a ciki wala hisabun ma'aikin sallallahu alaihi wasallam bai taba yin lissafi ba a ce ya zauna ya lissafi zaka zauna kai lissafi ne ka hado can ka hado can saboda ka samu amsa to shi kuma darar daga Allah yake zo saboda ka la hisabun shi ba mai lissafi bane ballantana ka ce lissafawa ya gano yadda za ta fahimci da al'umma wala gurbata dalas kuma bai taba yin wata tafiya ya je ya yi wata bakunta da ta yi tsawo ba ballantana ka ce wani mutum ne a can ya koya masa alkur'ani shi kuma ya zo ke fada yake fada mutane ba shine wala gurbata dalas ba wata bakunta yayi ne tsayi ba lahu wala istikfa'u shi kuma ba buya yake yi ba ballantana a ce buya ya je wani guri aka koya masa shi kuma ya fito in ya je wani guri ya buya in aka koya masa shi kuma sai zo fada mutane shine wala istikfa'u kuma ba buya yi ba waɗannan dalilan za su sa ka tabbatar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da abin da ya kawo daga Allah ne la kitabun ba littafin da ya taba dubawa wala hisabu shi ba lissafi yake yi ba ballatara ka ce a lissafin ne saboda ilimomi da yawa ana cire su ta hanyar lissafi wala gurbata dala ko ba wata tafiya yayi mai tsawo ba saboda yawanci ana barin gida ne a je a yi karatu wala istighfar kuma ba buya yayi ba ballatara ka ce ya je ya buya a wani guri ne ya samu ne koya mashi kuma yazo ke faɗa mutane saboda haka wannan abubuwan duk abubuwan da suke tabbatar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne bi kitabin min al-maliki atahum kullu libdin bi sulkihi duqra'u bi kitabin min al-maliki da littafi ne daga Allah atahum yazo musu kullu lafzin kowane lafazi na alqur'ani duqra'u alama ce bi sirkihi da da gaskiyarsa in an ce duqra shine kamar stamping mana kowane lafazi na alqur'ani yana nuna gaskiyar cewa wannan alqur'ani daga Allah yake tunda an kasa kwaikwayon irinsa hujjatullahi fawqa kullil baraya fihi an kullu hujjatin igna'u hujjatullahi shi alkur'ani hujjar Allah ne fauka kullil baraya akan dukkanin talikai igina'u wadatuwa fihi a cikin alkur'ani ta tabbata an kulle hujjatin daga dukkanin wata hujja shi alkur'ani shine hujja akan kowa ba shine za ka fa hujja ba shi alkur'ani shi da kansa da kansa yake dogara da kansa shine hujjatullahi hujjar Allah ne fauka kullil baraya akan dukkanin talikai igina'u wadatuwa an kulle hujjatin ga dukkan wata hujja fihi ya tabbata a cikin alqur'ani kulle ilmin fil alami na faminhu anhu fihi lahu alaihi irtifa'u kullu ilmin dukkan wani ilimi fil alamina da za a gani a cikin talikai faminhu to daga alqur'ani ne duk wani ilimin da zaka ji a duniya ana yi wa mutane wayo ana ce masa ana cewa wai karatun boko wai karatun turawa ƙarya ne ba wanda bature da yake da wani karatu duk asalin karatuka ne da aka gano su daga alkur'ani da hadisai da maganganun manya-manyan malamai da suka koshi da alkur'ani da hadisi turawa suka zo suka yaƙi mutane suka yi fashi suka kwashe littattafan suka fassara su zuwa ga yaransu wai ake cewa iliminsu to kullu ilimin duk wani ilimin fil alamin a da ke cikin talikai famin hu to ilimin famin hu na alkur'ani ne shine famin hu yana cikin alkur'ani anhu kuma daga alkur'anin aka ɗauko shi fihi kuma ilimin daman fa yana zaune a cikin alkur'ani lahu alaihi irtifa'u irtifa'u jingina wannan ilimin alaihi ya tabbata akan alkur'ani kowane ilimi ya an jingina shi ne an kara shi ne da alkur'ani galabal kulla bil baraya wala barashi lakin ba'dhum galibun alayhi shaqau galabal kulla nan ma kulla ba kullu ba kulla yawalan arafataha mai bugun mana gida gyara galabal kulla shi alqur'ani ya rinjayi kowa da kowa bil barahini saboda hujjojin da ke cikin sa lakin sai dai shaqau rashin arziki galibun alaihi eh lakin sai dai ba'dhum sashin mutane ashaqa'u rashin arziki galibun ita ce ta rinjaye alaihi a kansa harabal urba wal a'ajima minhu bi salahin lahu salahi fidau harabal urba harabal urba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi larabawa wal a'ajima da ajamawa sune turawa minhu da alqur'ani ko kuka ce minhu shine ma'aiki bisa lahi da wani irin makami lahus salahu fida'u dukkanin wasu makaman duniya za mu iya bayarwa mu fanshi waɗannan makaman da aka fanshi alkur'ani aka aka yaƙe su da shi kulle harfi saifin wa ramuhum wa samun wa mijannun nasaratun hasda'u a yace kullu harfin kullu harfin saifun to kaji fa kar ka ji an ce an yaƙe su da makami kai tsammanin makami ne irin su bindiga da a makamin ashe alqur'ani ne shi yasa ce kullu salahi eh bi salahin lahu salahu fi da'u kullu harfin kowane harafi na alqur'ani guda daya saifun takwabi ne wa rumhum kuma mashi ne wa sahmun kuma kibiya ne wa mijannun da kuma wa mijannun hakan nan kuma majaujawa ne, wa nasaratun kuma dundurusu ne hasda'u wacce take mai girbewa eh laysa yahdil qur'ana min quluban ma ataha min rabbiha al-ihtida'u to in aka ce wannan alqur'ani haka yake sai ka ce to me yasa wasu mutane suka ki imani da shi sai ce laysa yahdil qur'anu minhum quluban laysa yahdil qur'anu qur'ani baya shiryar da quluban minhum zukatan su mutane ma atal ihtida'u wanda shiriya bata zo masa ba min rabbiha daga ubangijinta sai wanda Allah ya shiryar da shi sai kuma alqur'ani yake iya shiryar da shi la yadequl ifsaha bil haqqi abdun ruhuhu min dalalihi karsa'u la yadequl ifsaha abdun bawa la yadequl ifsaha baya iya yin magana ne fasaha bil haqqi da gaskiya ruhu wanda kuma ransa karsa'u ta zama bebiya min dalalihi saboda batansa mutumin da ransa ta zama bebiya saboda ya bace to ba zai iya yin magana ta gaskiya ba inna qur'anahu al-karim li kullil kutbi min fayd fadlihi istijda'u inna qur'anahu al-karima hakika al-qur'anin sa mai girma li kullil kutbi istijda'u neman kyauta likulli kutubi ya tabbata ga dukkanin littattafai min faidihi min faidi fadlihi daga kwaranyar falalarsa mana dukkan littattafai suna buƙatar su jingina da alƙur'ani duk wani littafi ƙoƙarin su jingina da alƙur'ani ne tukun ya zama littafi na gaskiya inna qur'anahul karima hakika qur'anin ma'aiki alkarima mai girma likulli kutubi ya tabbata ga dukkanin littattafai istijda'u su nemi kyauta min faidi fadlihi daga kwaranyar falalarsa kulli fardin qad haza aqsamu fadlin duna fadlin wa qad yakuna alwida'u kullu fardin kowane guda daya qad haza aqsama fadlin ya rabauta ya rabauta da raban kyautarsa shine qad kullu fardin kowane guda daya qad haza ya rabauta aqsama fadlin da kasan kyautarsa, eh, wanda duna fadlin ya kunu wida'u, eh, duna fadlin, waƙad ya kunu wida'u, eh, duna fadlin, kuma bayan duna fadlin, ƙad ya kunu wida'u, ƙad ya kunu wida'u, haƙiƙa alwida'u dacewa. wa kad yakun yana komo yana kasancewa duna fadlin koma bayan falalar alqur'ani ana babu wata falar da za a samu wadda ta kai ta alqur'ani jama'al kullu wahdahu faladaihi li jami'il fada'il istifa'u eh yace jama'al kullu shi alqur'ani ya tare kullu komai wahdahu shi kadai faladaihi kuma ya tabbata a cikin alqur'ani istifa'u cikawa li jami'il fada'il ga dukkanin falaloli duk wata falla ta cika alqur'ani za da anha ad'afaha fa huwa fardun dhimnuhu al'alamun wal ulama'u za da anha za da ya kara anha akan wannan cikar falala ad'afaha min kininkenta fa huwa fardun shi alqur'ani shi kadai ne dhimnuhu amma a cikin sa al'alamuna gaba ɗaya talibai suna ciki wal ulama'u da dukkanin malamai mana komai ya tattare a cikin alqur'ani yace wan qadat mu'jizatuhu mu'jizatu kulli nabiyyin bin qidahu wa mali hazan qidahu wan qadat mu'jizatu kulli nabiyyin mu'jizatu kulli nabiyyin mu'jizar dukkanin wani annabi wan qadat ta kare eh wanqadat mu'jizatu kulli nabiy mu'jizatu kulli nabiy mu'jizar kowane annabi wanqadat ta kare bin qidahu tare da karewar zamanin wannan annabin wa ma li hazin qidau amma wannan mu'jiza ta alqur'ani ba ta karewa ba shine wa ma li hazin qidau karewa ba ta tabbata ba ga alqur'ani duk wani annabin da ka sani da ya tafi to mu'jizarsa ta kare amma banda alqur'ani shi alqur'ani ba zai kare ba kamar da yadda Imam al-Busari yake cewa daman ladaina kenan fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina iz ja'at wa lam tudani wallahu alam zamu kwana nan sai mu tashi babi na gaba insha Allah wallahu a'lamu